أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tafa daga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a karatunmu na littafin babban malami imamul barbahari littafi mai suna sharhu sunna inda muka tsaya a sati da ya gabata a kan fakara ta gomiya tara wanda za mu tashi a ta tamanin da tara insha Allah ta'ala malake cewa ƙalal mu'allifu rahimahullahu ta'ala malan yake faɗa bi ma'ana imamul barbahari yake cewa wal'imanu bi annallaha ta'ala da imani cewa Allah subhanahu wa ta'ala a aqla'a nabiyahu sallallahu alaihi wasallam ala ma yakunu fi ummatihi ila yawmil qiyamah yake cewa yana daga cikin aqida ingantacciya ya daga cikin imani sahihi aƙida ta ahalus sunna wal jama'a kai itikadin cewa tabbas gaskiya ne Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abubuwan da za su kasance a cikin al'ummar shi ila yawmil qiyama kamar yadda ya zo a hadisi ingantacce na imamul bukhari da kuma imam muslim sai ma yake cewa annabiyu sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam la ya'lamul ghaib annabi sallallahu alaihi wasallam bai san gaibu ba mutlaqan wala ahada min al makhluqina ya'lamul ghaib haka nan babu daya daga cikin halittu na Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya san gaibu Allah subhanahu wa ta'ala ke faɗa yake cewa ƙulla ya alamu man fi samawati wal ardil ghaiba illallah ka faɗa ka gaya musu cewa babu wanda ya san gaibu a sama da ƙasa sai Allah subhanahu wa ta'ala wal ghaibu abinda ake ce ma ghaibu injimalan yake cewa shine ma ghaba anna shine abinda ba mu sani ba ko kuma abin da ya huce ba mu da labarin shi ba ma nan aka yi ko abin da zai zo a gaba wanda ba mu san ba da faruwar shi ba mu san ba kuma lokacin da zai faru ya ce fa nahnu la na'lamuhu ya ce mu halittu ba mu san hakan ba lakin al'ambiya alaihi musallatu wassalam ya ce sai dai annabawa tsira da amincin allah shi tabbata a gare su yutlihum Allah ala shay'in Allah subhanahu wa ta'ala yana gwada musu wani abu min al-ghaib daga cikin ghaib li ajali maslahati da'wati ila Allah wannan kuma yana faruwa ne a dalilin maslaha ta da'awa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala yace to wa minhum nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga cikin wa'annan annabawan da Allah ya nuna musu wannan sai ce to akwai annabinmu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amincin allah shi tabbata a gare shi faƙad atla'ahu allahu ala shay'in min al-mughayyabat allah subhanahu wata'ala ya nuna musu wasu abubuwa daga cikin gaibu fa akhbara biha sai ya bada labarin ta sallallahu alaihi wasallam li ajali maslahatil umma domin maslahata al'umma qala ta'ala Allah subhanahu ta'ala ke cewa alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahada Allah subhanahu wata'ala shine masanin ghaibu kuma baya babu wani wanda san ghaibu sai shi kadai illa man irtada min rasulin sai wanda ya yarda da su daga cikin annabawa ko daga cikin manzanni illa man irtada min rasulin mahaufaɗin Allah a nan sai wanda ya yarda da su daga cikin manzannin shi ai fa inna Allah yutli'uhu ala ma yasha Allah subhanahu wata'ala yana bayyana mishi abin da ya so yace daga cikin misali akan haka kana rasul sallallahu alaihi wasallam yamshi ma ashabihi famarru bi qabrai manzon rahama sallallahu alaihi wasallam yana tahiya tare da sahabban shi sai suka zo wucewa akan wasu kabarruka guda biyu ƙala sai yake cewa innahuma la yu'addabani wa'annan kabarruka guda biyu ana musu azaba a yanzu haka as-sahabatu ma sha'aru anna sahibai hadain al-qabarain yu'addabani amma sahabbai basu ji ba basu ga alamu ba cewa wa'anda suke cikin wannan kabari ana musu azaba amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah san da shi cewa ana musu azaba lakin Allah atla'a rasulahu sallallahu alaihi wasallam ala ta'dibil mayyitaini Allah subhanahu ta'ala ya gwada ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wa'annan masu wannan wanda suke kwanta a kabarin nan ana yi musu azaba qala innahuma la yu'adzabani yake cewa ana musu azaba hada mimma atla'ahu Allahu alaihi wannan daga cikin abubuwan da Allah subhanahu wataala ya sanar da shi wa hada min khasa'isir rusuli alaihi wassalatu wassalam wannan kuma yana daga cikin khususiyya ta su annabawa a aminci Allah shi tabbata a gare shi a gare su wa atla'ahu Allahu ala ma ya'ti fil mustaqbal hakanan Allah subhanahu wa ta'ala yana gwada musu abin da zai zo a gaba wa akhbarana sallallahu alaihi wa sallam an ashrati sa'a manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma ya ba mu labarin wasu alamu da za su bayyana na tashin alqiyama akhbarana ala alfitan ya ba mu labarin fitintunu min ajali an nahdara wa nakhaf domin mu dauki mataki kuma mu ji tsoron an tudrika na hadil umur wa ina abubuwan su same mu fa nakuna ala bayyana dan mu kasance akan akan sani na abin da zai zo akhbarana li maslahatina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin haka domin maslahan mu saboda abu ne wanda zai gyara mu zai gyara mana imanin mu daga mu da Allah yace li ajali an na'khudha hidrana domin mu dauki mataki qala sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة haka na maza da sallallahu ya bamu labarin abin da zai zo a gaba a lokacin shi babu wannan sai yake cewa al'umma ta za ta rabu gida 73 kullu hafin nari illa wahida dukkan wannan rabu da ta yi duka 'yan wuta ne sai guda ɗaya tak haza khabarun minhu sallallahu alaihi wasallam wannan labari ne wanda mazala sallallahu alaihi wasallam ya faɗa annahu sayahsulu iftiraqun fil umma cewa za a samu rarrabuwa a cikin al'umma wa hasala kama akhbara sallallahu alaihi wasallam kuma hakan ya faru kamar yanda ya bada labari sallallahu alaihi wasallam min ajali an nut an nuthbuta ala al-haqq wala nadhhaba ala al-mukhalifin wannan kuma kaga ya ba mu wannan labari ne don mu tsaya mu tabbatu a saman kan gaskiya kada mu kasance tare da masu saba ma Allah da manzon shi to wannan babi wanda ya shahi babi na gaibu cewa manzala sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wata'ala ya sanar da shi wasu abubuwa wanda za su faru ko kuma a ce na gaibu shi gaibu kala biyu ne gaibu kala biyu ne akwai gaibul mutlaq akwai gaibu an-nisbi ina aka ce gaibi mutlaq kawai a sake shi haka a ce ya san gaibu wannan haka kai tsaye a ce ya san gaibu to wannan babu wanda san sai Allah Allah subhanahu wataala yake cewa wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu Allah subhanahu wataala shi kadai yake da mabudin gaibu kuma wannan mabudin ya ce babu wanda ya san shi sai shi kadai kaga wannan yake nuna maka cewa gaibu al'amari ne wanda na Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai duk wanda ya ce ya san ghaibu to wa yana nuna cewa shi ma yana da wani matsayi na na Allah subhanahu wa ta'ala sanin gaibu Allah shi kaɗai san gaibu mutlakan a hudu shi kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da yake bashi labarin kissoshi na magabata sai yake ce me zalika min amba'il ghaibi nuhihi ilayka ya ce wannan da kake gani yana daga cikin wasu labaru na gaibu da muke wa'ayi zuwa gare ka wa makon da ladaihim ba ka nan irilkuna aklamahum lokacin da suke yin ƙuri'a ayyuhum ya fulu maryam waye zai ɗauki kafala ta maryam wa makon da ladaihim ib ya kasimun ba ka nan a lokacin da suke jayayya akan wanda ya ce ni zan ɗauke ta rene ta wanda ya ce zan ɗauke ta yanzu kaga zalika min amba'il ghaibi wannan labarin da muke baka labari ne na ghaibi kenan kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai san shi ba ko yanzu ne ake gaya mashi sai ke ce me nuhihi ilaika wa ma kunta ladayhim idh yulquna aqlamu haka nan Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa ma kana Allahu liyadal almu'minina ala ma antum alayhi hatta yamida alkhabitha min at-tayyib وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء kaga annan Allah cewa ma kana Allah li yudliakum alal ghaib Allah bai bayyana muku ghaibu ba walakin Allah yajtabi min rusulihi man yasha sai dai Allah yana zaba daga cikin manzanni shi wanda yaso hakanan Allah subhanahu wataala yake ce min qul la aqulu lakum indi khaza'inullahi wala a'lamul ghaib manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka gaya musu qul la aqulu lakum indi khaza'inullah bazan ce muku ba ina taskoki na Allah wala a'lamul ghaib kuma ni ban san gaibu ba wala aqulu inni wala aqulu lakum inni malak kuma ni bazan ce muku ba ni kinnan manzo ne in attabi illa ma yuha ilayhi haka nan a cikin al'ami yake cewa wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr kaga Allah shi yake da mabudi na gaibu babu wanda ya san shi sai shi wa ya'lamu ma fil barri wal bahr Allah shi kadai ya san abin da yake cikin hili da abin da yake cikin teku wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha babu wani ganye da zai hwada a ƙasa face Allah ya san da zaman shi wala habbatin fi zulumatil ard yace kai daidai da kwaya a cikin duhun kasa wala ratabin ko wani tabo wala yabis ko wata kasa illa fi kitabin mubin sai ka samu wannan yana nan a rubuce cikin littafi mabayyan wa indahu mafatihul ghaib Allah shi kadai da mabudin ghaibu la ya'lamu ma illa hu babu wanda ya sani shi kaga Allah ya riga ya kore ma kowa sanin ghaibu cewa babu wanda sai sai shi haka kita kulla kulla amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah walau kuntu alamul ghaiba lastakthartu min alkhair haka annabi ce yace ka gaya musu la amliku li nafsi naf'an wala darra banna mulka ma kaina wani abu mai amfanarwa ko mai tutarwa yace illa ma sha Allah sai abinda Allah ya so walau kuntu alamul ghaibi sai kai inda na san ghaibi na san abin da zai zo in an jima lastakthartu min alkhairi da na ringa yawaita yin alkhairi wa mamasani su da wani abu na cutarwa bai same ni ba in ana illa nadirun wa bashirun liqaumin yu'minun yace ni kawai manzo ne mai galgadi ko mai bushara ga ga ga ga mummunai yace tilka min amba tilka min amba al-ghaibi nuhiha ilayka ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين هكذا ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون kaga duka wannan ayoyi ne suke nuna mana ne cewa babu wanda ya san gaibu sai Allah subhanahu wataala to anan sai wasu ya su zabar su ce ai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ma ya san gaibu a lokacin nan idan ka nema ka fahimtar da su abinda ake ni da haka nan hesu ce a'a nema ne kake ka rage darajar annabi sallallahu alaihi wasallam idan ka ce annabi san gaibu ba shi kuma ko kusa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ya kare abin shi ka kare mai zagi ma ya zagi mai batawa ya bata kayi kaɗan ka rage darajar shi daidai da kwayar zarra duk abin ka kayi kaɗan ka rage darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan Allah ya riga ya zaɓi kayan shi kamar yadda ya zaɓi ko kamar yadda yake zaɓen wani ɓangare na dukkanin halittu daga cikin yawansu misali kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake ya zaɓi a watan ramadan a cikin sauran watanni guda goma sha biyu kamar yadda ya zaɓi ashhurul hurum guda hudu a cikin sauran watanni guda goma sha hudu kamar yadda ya zaɓi ranar ranar mai yake da suna yau mal'idul adha a matsayin babbar rana kamar da ya zaɓi ranar juma'a a satuttuka kamar da ya zaɓi dare daren lalatar ƙadir a cikin darare kamar da ya zaɓi wasu lokuta daga cikin lokuta ne yau da gobe haka daga cikin mutane ya zaɓi wasu allahu ya tsafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas allah subhanahu wa ta'ala shi yake zaɓa daga cikin mutane ko mala'iku ya zaɓi manzannin shi to wannan zaɓen ma da yi in ya zaɓen sai Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wala qad faddalna ba'dan nabiyina ala ba'd yace haka nan yace muka faddala wasu annabawa akan wasu haka daga cikin waɗanda aka faddala akan wasu an zaɓi guda biyar wa in akhadna minan nabiyina mithaqahum ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا أولو العزم من الرسل كما يدعى الله سبحانه وتعالى أتي أن بايا زهبس يوارس يتي النبي إبراهيم النبي نوح annabi Musa annabi Isa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su ne manya a cikin annabawa haka aka ware manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin su inda yake faɗa yake cewa ana sayyidu walad adam wala fakhar ai ni ne shugaban ɗiyan annabi adam baki ɗaya ko ba alfahari bane ba hakan zai bayyana a gare ka ranar da aka je kiyama zaka ga dukkan annabawa kowa an nema ya je wajen Allah subhanahu wataala ya nemi ceto a zo a ceci wannan al'umma a zo a ceci duniya baki ɗaya a zo a yi hisabi amma kowa ya ce ba zai iya ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin zai ce ana laha ana laha ana laha dan haka dukkan mai zambo mai wani maganganu na abin nan ya kare abin shi babu abin da zai bata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani suna ko na makamancin haka ba a taba yi ba a duniya mutumin da ya samu mabiya bayan mutuwar shi kamar annabi sallallahu alaihi wasallam su tura ne suke faɗa haka ba a taɓa yin mutumin da ya samu mabiyan da manzala sallallahu ya samu bayan mutuwar shi wanda generation bayan generation al'umma bayan al'umma iya da jikoki wannan in yi suka mutu suka tafi wasu in suka zo hallau sai ka gani kamar sun yi na dama san annabin sallallahu alaihi wasallam haka kullum ake zuwa halar tashin kiyama ba a taɓa yin mutum irin wannan ba to manzala sallallahu alaihi wasallam yana da wasu hukuk iya da wasu khususiyat akwai wani a darajojin shi da fadalolin shi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ne ya bashi su wanda kuma ba su kai matakin ya zama Allah ba ina hata an gane duk abin da ya kasance haƙƙi ne na Allah subhanahu wa ta'ala idan ka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kai tsaye zai maka gyara kan wannan magana taka idan baka gyara ba za a ma hukuncin kafirci kai tsaye saboda babu mai ɗaukan matsayin Allah a duniya sai shi kaɗai duk wanda ya ɗauki matsayin Allah kowane ne ko annabi ne kuma ko mala'ika ne makusanci to wannan duk wanda aka bashi daga cikinsu to wanda ya ba su wannan matsayi ya kafarta kai tsaye to sannan gaibu Allah subhanahu wa ta'ala ce shi kadai san gaibu hadisi ya tabbata manzala sallallahu alaihi wasallam ya taba hutowa tun bayan asuba yayi tsaye yake ba sahabbai labarin abin da zai zo a gaba yake ba su labari yake ba su labari aka yi sallar azahar ya dawo ya koma aka yi la'asar ya dawo ya koma hamadu garba iya ba su labarin abin da zai ya ce wasu abin mun rike wasu abin mun manci wasu abin he sun wari sai mu tuna mu ce kai wannan wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa ba mu labarin kaza da kaza wannan mine ne wasu abubuwa ne wanda Allah subhanahu wataala ya haska mishi ya bayyana mishi cewa da kaza da kaza zai faru amma ko mun ga abubuwa da yawa wanda suka faru a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam wanda yake nuna maka cewa maza da sallallahu alaihi bai san abin da za a yi gobe ba yanzu misali manya-manyan abubuwa da Allah subhanahu wataala ya ba maza da sallallahu labari cewa a duniya lokaci kaza wani lokaci zai zo za a yi kaza wani lokaci zai zo za a yi kaza kaga wannan manya-manyan abubuwa ne amma akwai wanda suka faru ga sunan amma abin ne ga sunan ya zama shubuha a gare su sun rasa yadda za su warware saboda maza da sallallahu bai san ba hakikanin menene misali lokacin da aka yi kadiyya ta aisha radiyallahu anha aka zo aka yaya ta shari a kanta aka zo aka ce aisha ta aikata a fasikanci su abdullahi bin salur suka watsa zancen yanzu wannan zance mazala sallallahu alaihi wasallam da ya isko shi labarin kuma gari ya kwasa kowa na yata abin da ke nuna maka cewa gashi abu ya faru amma manzala sallallahu alaihi wasallam bai san yaya abin ya faru ba saboda bai san gaibu ba haka ne sai iskwa shi ake tambaye ta shin in kin san kin aikata ki koma zuwa ga Allah ki tuba in ko biki aikata ba ki ajiye hankalinki Allah zai baki mauta yanzu inda ya san gaibu kai tsaye ba ta tsaye ba shikenan an kare ina da na san me aka yi shikenan baki ba ba haka ba zai ce to amma ka gani da yake bai sani ba sai ya ce mata to ya za ya kira Aliyu bin Abi Talib yake tambaye shawara Aliyu bin Talib ya za'i akan wani al'amari Aliyu ya ce kawai ka sake ta haka Aliyu ya ce kawai ka sake ta karbu da ita kawai wannan labarin daga cikin abin da ya karata da ma Aisha hankali wasu kuma daga cikin sahabbai in ya tambaye su shawara ya wannan al'amari yake ya su ce ka mu ba musan bona abu sai alkhairi kawai haka suka ringa faɗa haka dai aka ringa samun irin wannan maza Allah sallallahu alaihi wasallam aka wajen kwana 40 babu wahayi ana cikin imuwa an rasa ya za'a sai da Aisha ta shi ta koma gidansu to yanzu kaga inda an san gaibu da an kai ruwa rana an maji azuma an maji ma'ana yi kawai kai tsaye ta zai na san me aka yi kaza ne shi kenan magana ta kare sai da Allah subhanahu wataala ya sanko ayoyi cikin suratul nur innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba min al ithm wal ladhi tawalla kibrahu minhum lahu adhabun azim lawla istami'tumuhu ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفدتم فيه عذاب عظيم bayan haka nan wannan misali yake abu na biyu misalai ne zan mu kawo wanda zai nuna maka cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san abinda Allah subhanahu wataala ya sanar da shi amma kai tsaye ka yanke ka ce annabi ya san gaibu wannan kuskure Allah riga ya kore ya ce kulla ya alamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah ya riga ya yanke ya ce alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada yanzu kaga misali a alqur'ani yana sabkowa haka ne shi kuma idan aka ce ghaibu ana nihin abin da zai zo a gaba wanda baka san shi ba alkur'ani yana sabka sai shuru yara alkur'ani yana sabka a lokacin maza'ala sallallahu alaihi wasallam kuma ba lokaci guda sabka ba yau aya kaza ta sabka gobe haka wata rana ai wata ma wata sabka ba sai da ake shekara 23 tana sabka to inda ya gaibu yana nihin abinda zai zo a gaba wanda baka sani shin lokacin da alkur'ani ya sauka shin tun a lokacin da maza da salasalam ya san duka abinda zai saukan a gaba tun da gaibu ne ko bai sani ba ha? sai an jiran wahayi haka ne kalli kisa ta julas julas da shi da yaro agula na cin gidan shi agulan shi ke ce ma julas ya kamata ka kawo taimakon ka za a ta yakin tabuka sai ke ce mai sai ke ce julas sai ke ce ma agulan na gidan shi ya ce in dai hanna yarda da abin da annan muhammad yake faɗa ya ce yau ai jaki ma zina amfani ashe shi yaron bai san ba julas a lokacin nan iya daga cikin gungu na munafukai iya tare da sa'abin labin salon wanda suke gamuwa ne a shari suna shawarwari suna kokarin su ma maza da sassalam zaman kasa da addinin musulunci shi bai sani ya ce to dama duk zaman da muke da kai dama gashi dama ba kai imani ba ya ce to yana ga maza da sassalam haka ya tashi je faɗa da ya zo ya faɗa ya ce ga abin da ya faru maza da sassalam ya ce a kira julas da aka kira shi julas me ya ce cewa bai yi ba ko manzala sallar sallar ba shi kenan bai ce ta shi kenan inda ba ka yi ba kuma yana zamana bai tashi ba sai da wahayi ya zo ta kwana yana cewa tabbas ya yi ta kwana manzala sallar ya bayyana mai cewa ga shi allah ba mu labari cewa kai ya halifu na billahi ma ƙalu ko wala ƙarƙalu kalimatar kufri wa kafaru ba da islamihi wa hamu bi malamai na kenan kaga wannan abu ne a hili cewa ne inda maza da sallam ya san abinda suke abinda ake nihi da gaibul mutlaqin wannan kawai da abinda zai zo a gaba ya san shi kuma ka sake shi haka da bai bukata sai an mai wahayi to kwana zai san mi aya kaza ta zo ko aya kaza ta sauka kawai da kawai karanta zai ringa bai bukatar wahayi to wannan shine kina maka cewa maza da sallam yana kalkashin ayanan da Allah ya ce illa manirtada min rasulin sai wanda Allah ya yarda da su daga cikin manzannin shi su ne ke sanar da su labarin gaibu masallai suna da yawa za mu tsaya akan wannan kenan dai abinda ake ni da wannan shine babu wanda ya san gaibu sai Allah kuma sai kuma muka yi imanin cewa Allah subhanahu wataala ya bayyana wa manzala sallallahu alaihi wasallam abubuwa da za su faru a cikin al'umma shi har zuwa tashin kiyama sai kuma sanin gaibu na biyu shine gaibun nisbi shi gaibun nisbi abin da zai faru gobe ko kuma abin da zai kasance zai zo a gaba kuma kai kasan shi kuma kai kasan shi abin misali kasan gobe a yi lahadi ce ko kawo gobe kasan lahadi ce duka kawai na yi abin da zai zo gobe ne kuma ka riga kasan shi duka ga wannan gaibu ne amma kuma an sanar da kai shi ina hata an gani bayan haka nan akwai wanda Allah subhanahu wata'ala yake sanar da manzannin shi suwa manzannin shi manzannin da annayi mala'ikai da suke wajen shi ana sanar da su wasu abubuwa wanda su ne shaidannu suke zuwa ai suke tattaka juna su je can sama su je su jiyo labari sai su ji mala'ikai suna tattaunawa akan abin da Allah sanar da su za a yi gobe ko za a yi nan da 'yan kwanaki wannan tattaunawar da suka ji suna yi in suka je ƙofar sama suka jiyo in aka yi sa'a suka tsira ba a same su ba shi kenan idan kuma an same su wannan walakar zayen na sama a duniya bi masu abiha waje allaha rujuman muka sanya ta abin shuha ne ga shaidannu idan aka yi rashin sa'a kuma aka jihe su da wannan a tarmamuwar da take da suke ganin sama shi kenan sai a hallaka su idan kuma suka sha sai su zo su gaya ma bokayensu da abin da suka ji su kuma bokayen sai su ɗauki wannan 'yan kalmomin da suka ji su lullumka su jujjuya su jujjuya su su dinga zuwa suna watsa ma mutane suna cewa ai sun san gaibu shi kuma a hakikanin gaskiya ba san komai ba babu wani gaibu da suka sani ina fata an gani na sai ma ne ci gaba da cewa ƙalal mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa'alam anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam قال ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة قيل من هم يا رسول الله قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي malam yake cewa Allah ji kanshi da rahma yake cewa kuma ka sani anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana fada sataftariqu ummati ala 73 firqa cewa al'umma ta za ta kasu gida 73 kulluha fi nari illa wahidatan dukkan wannan kashi kashin da suka yi dukansu ‘yan wuta ne sai guda ɗitat wahiyar jama'a wannan kuma su ne ake ce ma jama'a ƙila manhum ya rasulallah sai ce su wane ne sabai suke tambaya su wane ne wannan ya ma'aikin Allah sai ke cewa ma ana alaihi yauma wa ashabi su ne wa'anda suka tsaya akan abin da ni yake kan shi ni da sahabbaina to wannan magana tabbas hadisi ya inganta manzala sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisi na tirmidhi wanda imamu al-albani ya inganta wannan hadisi cewa manzala sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce al'umma ta za ta kasu gida 73 wannan tabbas manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuma hadisin ya inganta yace kullu hafin nari illa wahida dukkan su suna wuta sai dai ta ita ce wadda Allah subhanahu wataala yake cewa wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili wannan ita ce hanya ta yada ku bita wala tattabi'u subula kada ku ringa bin hanyoyi daban-daban fatafarraqa bikum an sabili yace wa'inda za su batar da ku daga saman hanya ta gaskiya zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun wannan wasiya ce Allah subhanahu wataala yake muku domin ku imani to wannan yana zauwa a nasiha da muke ma ɗan uwa cewa diyan da ka samu bambancin ra'ayi tare da wani ko diyan da kuke da a bambancin fahimta tare da wani kada ka yarda ka bar ƙur'ani da sunna ta manzala sallallahu alaihi wasallam duk ku ƙare rarrabe-rarrabenku ku ƙare samun matsalar ku tsakanin kakku yarda kabar alkur'ani kuma kakka yarda kabar suna ta manzara sallallahu alaihi wasallam daga kabar ta ka shiga cikin wannan layin ka shiga kama kame ka tsaya akan abin da Allah ya ce manzara sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ka tsaya akan wa atasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu ku gamu a saman kan hanyar Allah gabaki ɗayan ku ولا تفرقوا كذا كررما إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون حكى الله كتا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم كذا كررما أما كذا سيكا كذا أنت وأنن ga waɗanda suke bi wa'annan ga waɗanda suke bi wa'annan ga waɗanda suke bi sun ɗauko wani sun sa shi a kambacin Allah da manzan shi Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ake bauta ma manzala sallallahu alaihi wasallam shi kadai ake bi idan ka ce biye biye za ka yi kafin ka ba Allah ka bi manzan shi to tabbas za ka shiga cikin waɗanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce dukansu a gidan wata suke sai wanda ya tsaya a kan gaskiya kenan da abin da za a yi kakka yarda ka bar fahimta ta alkur'ani da fahimta ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akan hanyar da magabata suka fahimci abu idan ka karanta alkur'ani mai girma ka nema ka san wai magabata yaya suka fahimci wannan aya idan ka karanta hadisi ka nema ka san wai magabata ya suka fahimci wannan hadisin abinda ake ni da magabata aya ta sauko ta alkur'ani mai girma ta ce a yi kaza sahabbai da za su yi aiki da wannan ayar mai suka yi shi ne kawai ake so ka gane ya suka yi da za su yi aiki da wannan ayar kuma suna zamane a gaban manzana sallallahu alaihi wasallam a wannan lokaci abinda suka yi da wannan aya shi za ka yi abinda ba su yi ba kada ka yarda ka ɗauko shi ka ce shi ne addini wala ba addini ba shi ne magabata suke cewa duk abin da bai zama ba addini a lokacin wa'annan mutanen ba zai zama addini a bayan su ba ka ɗauko aya misali yanzu ka ce a wannan aya ka fahimci kaza shin wannan aya lokacin ta sabko sahabbai kahin su har da ce ta ma sun aiki da ita ba shin sahabbai haka suka fahimce ta eh haka suka fahimce da tufan lalai amma manzala sallallahu alaihi wasallam bai taɓa barin kuskure ba a duk lokacin da sahabbai suka aikata wani aiki in je kuskure ne kai tsaye ke ce musu baki a duk lokacin da suka aikata wani abu in ba kuskure bane kuma tabbatar da su yake yin aka haka ya tabbata lokacin da wanda ya ce bayan an taso daga ruku ya ce hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi manzo Allah sallallahu ya ce wane ne ya faɗi wannan kalma aka ce wane ne ya ce na ga mala'ikai suna kokowa wajen wanda zai dauke ta kai ta zuwa ga Allah subhanahu wataala kaga wannan me yake nuna mishi ya karanta abin da abin da ya dace abin da yake daidai wanda ya zo ya addu'an ne ya ce Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu an la ilaha illa anta al-ahad samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfir li dhunubi innaka antal ghafurur rahim yana karanta wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ji yace mishi ka roki Allah da abinda in aka roke shi na badawa kaga ba koya ne ba aka yi shi ya yi kuma yana yi sai manzo sallallahu alaihi ya tabbatar mai cewa wannan abin da daidai ne to haka sabai suke haka nan lokacin da aka sabko inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allah da manzon suna ma Allah da mala'ikai suna ma manzala sallallahu alaihi wasallam salati sai Allah ya ce kuma wanda kuka imani kuma annabi salati sahabban suka taso suka ce ya rasulullah arafna kaifa nusallim alayka walakin la na'rif kaifa nusalli alayka mun sanya muke maka sallama mu zo mu ce maka assalamu alayka ya rasulullah amma mu san baya za mu maka salati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu to ku dakata za ku je za ku musalati sai da Allah mushi wahayi ya ce allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidun majid wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidun majid ya ce haka za ku mana salati kaga wanda muke nuna maka idan aya ta sauko ba sa yin gaba gad su tahi su je su ce za su yi aiki da kansu da ita face mi an koyar da su ya kamata su yi aiki da ita kuma in suka yi kokarin su yi aikin da ita in suka yi kuskure annabi ya gyara musu in suka yi daidai kuma annabi ya tabbatar musu akan haka to wannan shine mahuta kawai a irin wannan yanzu da zai so gashi nan yawa ko ina gashi nan a gidan kowa kowanne malami kowace irin aƙida kowanne irin ra'ayi ka ji shi a ciki kaji wani ya zo ya ce ma kaza ya ce ma kaza wani daga can ya zo ya warware maka ya ce abinda wani waɗi ba haka bane wani daga can shi kuma ya kana shi sabo bul wani daga can ya kana shi sai ka rasa to wanne ne ma zaka dauka wanda zaka dauka ɗaya ne shi ne shi ne wanda ya karanta ma alqur'ani da fasara ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kenan kan huta me fasara ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta alqur'ani mai girma sai kawo hadisan da suke fasara ayi shi kenan magana ta kare sahabbai gane suka fahimci ayi wanda suka biyo bayan sahabbai gane suka fahimci ayi magana ta kare wannan shine addini duk wanda ba wannan ba in ya kasance a mahulki ne za a ringa gaya ma an gamu da wani a mahulki a za a yi kaza ko an yi kaza ko ya ce mun kaza kuma ya kama maka ya ce addini ne wallahi bar mai kan shi mahulki ne yayi ko mahulki akwai sharatu da yawa a ciki a yau in aka ce kowa abin da ya gani a mahulki shi zai zo tabbatar kullum rigima zai rinka yi da mutane kuma duk wanda ya rudu akan shi ya san duk mahulkin da ya san fasarar shi kullum cikin fitina zai rayu ba zai rayu cikin nutsuwa ba akwai mahulkin da aka fasara ma shi babu daɗi a fasarin shi ka daga ya ka zo ka hana kanka barci da kanka akwai mahulkin da kuma in kai eh abu ne mai daɗi in aka fasara maka amma akwai wanda daga ainihin daga an fasara maka gani mu ba abu ne a shi ba kai ba barci to mawalki shirme yake da kai da yawa a cikin shi tabbas akwai mawalkin da yake nuna cewa abu ne mai kyau zai faru Allah subhanahu wataala yana yana nuna ma mutum amma ba dukan bane mawalki kawai mutum ya mawalki zai zo ce maka ya yi mawalkin kaza kuma yana maka cewa addini ne kuma ka dauka na dalili ka dauki addini a mawalken mawalki da akwai da zo ce maka shi a hili ma ya game da manzala sallallahu alaihi wasallam ya ga mai kasa to kaga wannan zance ne da hankali bai dauka a yanzu ka ce mun ka game da annaba a yana ko gamu to in kai magana yace ayi mu'jiza ce ko karama ce yace karama ce gare shi to ko ko wani ya ce maka ɗazu abu hurairu ya huta daga nan ka gani abu hurera ba kai ba ka karanta littafi ba ka ringa cewa an abi hurera ya zo ya ce manzo Allah sallallahu ya ce kaza shi annu Abu Hurairah yake tasowa da kabarin shi ya isko shi ya ga mai da abin da yake bukata mai tambayoyin da yake so akan manzo Allah sallallahu alaihi tashi kai wallahi tallahi kuma so din haka yace mun gamu da Abubakar wuri kaza rannan ya ce mun kaza ya ce mun kaza to takkar su zancen wani irin zance ne a mafarki ne ko ko a gaskiya shi kuma akwai wanda zaka gani aqidar tasu yana muku zancen wanda suka rarrabun wanda manzo sun ce al'umma za ta rarrabu akwai wanda shi kuma kawai tasbihin shi kamar yadda ka ringa azkar kana subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa wallahu akbar astaghfirullah kana azkar ko kana ma manzo sallallahu alaihi salati akwai wanda shi kuma zikirin shi kawai kama sunan Abubakar ya zaga ya kama sunan Umar ya zaga ya kama sunan Usman ya zaga ya kama sunan Aisha ya zaga ya kama sunan sahabbai Khalid bin Walid da sauran su Abu Hurairah kawai ya zaga aikin shi kenan shi gani yake in yi hakan na dama zai samu yadda kake zikiri shi haka ke zagin su a wurin shi kafirai ne ba musulmi ba kuma zai zo maka kalmar shahada ya ce sallah zai to akwai wannan kaga sallar shi shi kawai in ya tashi yin sallar kawai in ya yi tsaye kawai aka jima kaɗan ya karanta fatiha ya karanta sura ya ce kai kawai allah ta wa aƙi musala ta kawai shi kenan ta wadatas ya ƙare sallah akwai kuma wanda zai yi ruku'in zai yi sujade amma abubuwan da suka tabbata ana yi a sujadar da ruku'in shi bai yin su so da shi bai gansu ba bai gansu ba ƙur'ani shi kawai mai aƙi da shi sai abin da ya zo a ƙur'ani kaɗai zai ɗauka bai ɗaukan fasara ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma shi kuma zai zamna ya rinka fasara ma mabiyan shi ya rinka ce musu ayi kaza ayi kaza ai aya kaza ga abin take ni aya kaza ga abin take ni kuma wai ya hana ka kai ka karanta fasarar da manzo sallallahu alaihi wasallam akan ayoyi kun ji tunani ne wannan hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam ba fasara ce ta alqur'ani in Allah ya ce wa aqimus salata manzara sallallahu sai zo ce maka to ga yanda zaka yi in Allah ya ce ka tsaye da sallah sai manzara sallallahu ce ma to pratik in ga yanda ki duk wanda yake cikin a duniyance a duniyar ilimi ko ma ba na addini ba ya san akwai theory akwai pratik haka ne kuma haka bane to theorin ya take ita ce zaka nazarta ka karanta pratik in ya take ita ce za zuwa aikata aikata ta ka karanta shema kaza fizik kaza fizik kaza an gama zai bada wuta shi ke nan a karance da ka karanta ka har da ce ka shiga sha'aninka yanzu ana so a gaban aikace sai ka zo ka ɗauko a faran da abubuwan ka gama abin ya tabbata gashi nan to haka ƙur'an yake da sunna ta maza da sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce a yi kaza maza da sallam sai ce to ga yanda ake yi sai ce sallu kama ra'aitu muni usalli ku yi sallah kamar da koka ina yin sallah an ta haji maza da sallam ya je ya yi tawafi ya je arafa ya je mina ya je musdalifa ya je wajen jiwa ya yi kaza ya yi kaza sai dai yana cikin wani aiki sai ke ce masu habbai hudu an nima na suka ku ku ɗauki aikin hajji a waje na ta kalmi shi kada ta gaba magan ba bi ma'ana ku kwaikwaye da abin da na shi za ku rinne wannan shi ne fasara ta alkur'ani allah ya ce a je a yi hajji to ya za a hajjin a tsare bitartib a jere yadda ya kamata sai mazan sarasala mai zo dan bukata a kace shi ne wa hadisin sai sahabai suka rajo suka ce ga yadda annabi ya je ya yi tawafi suka rawaito mine ne a ciki Allah ce ya yi tawafi ko wal yatawafu bi badr atik ya ce ya yi tawafi sai sahabai suka rawaito mana mu da muka je hajji da manzo sallallahu alaihi wasallam ga yadda ya yi tawafi shine hadisin kai ba ma a hankali lahiyayye wannan ai shine addini cikakke Allah ya ce ai kaza to wanda aka turo ya ka maka maganar ta Allah shi ya aiki da maganar shine maganar don misali wani mai ilimi ne ya ce ku je ku yi kaza sai ku yi jira ku gani shi da zai tashi ya abin yayi shi kuma haka ne ba shi da tashi zai abin da an da yi shi ba da fahimta ka ba ko aka barka sai tashi ya aikata aikace to kai ma ka tashi haka za ka kowane irin abu ne kowane irin ilimi ne ke magana ko wannan fure da ake na karate da taekwondo idan aka zo aka karanta aka ce ga abin da za a yi sai shi mai din ya tashi ya gwada ma gane za a yadda yin wannan haka za ka yi to he gani don a batar da mutane in kai magana su ce yanzu alƙur'anin ne zaka ce duk wanda ya dauke shi shi kadai ce zai aiki da shi ai ba musulmi bane ba ko kuma bai fahimta ba zai fahimce shi ba ko kuma kaza ko kuma kaza sai su kawo su manganu su faɗi dan su rudar da mutane akan cewa wai an hana su aiki da Qur'ani shi ko ba haka ba aka ce musu Al-Qur'ani shine kundi na farko la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi wa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun mu ka saukata alqur'ani mu za mu kare ka mu haka Allah ce babu wani abu na lalata da zai tunkari alqur'ani mai girma ko daga sama ko daga ƙasa ko daga dama ko daga hagu alqur'ani mai girma a tsare yake daga wajen Allah subhanahu wataala amma fasara shi wa manzara sallallahu shi ya fasara shi ni fasara annabi zan dauka kai kuma he mu ga fasarwa zaka dauka ai dai kai ba balarabi bane ba ko ko balaraban ne yana bukatar fasara alkur'ani tabbas wannan an yi haka lokacin da ayan nan ta sauka inda ku zanna allan yahu laraban da suke zanne suka rasa wani yahu laraban suka rasa miye yahu kalma ta yahu laraban kudin shawon sai da wani bawan allah ya tafi ƙauye ya ga yara suna wasa da tsuntsu sai wani ya kama tsuntsu guda ya ɗarma mai zare a jikin zaren ya ɗarma dutse sai sake dutsen da ya sake sai ke cewa tsara tsairi ya zunnu allon yahuwa tsuntsuna ya kama yana tafiya ya aza kawo an sake shi kenan ya samu yanci ba ya ce yana tsammanin ba zai dawo ba saboda mai saboda dutsen da a kulla ne ya fi ƙarfi shi ko da a ce ya tafi daga zaren ya ƙare ai dawowa zai yi shi ne sai ke cewa tsuntsuna ya tafi yana tsammanin cewa ba zai dawo ba sai ce to kenan ayan nan ne take yi inda huzan na allon yahu kenan mutum yana tsammanin cewa ba zai koma zuwa ga allah ba kenan sai a lokacin ya fahimce ta balarabe ne to kai yanzu ka zo ka ce mana kawai haka nan ka zo ka zamna kana fasarawa kuma ka ce wai kan mu dauki fasara ta manzala sallallahu alaihi wasallam dauki fasara ka to kaga daga cikin irin hanyoyin da manzala sallallahu alaihi wasallam ya mana bayani yace al'umma za ta rabu gida 73 akwai wanda zai zo shi kuma ya zamna ya ce maka aljaiyo mai kira suna babu wani za a kona a gidan wuta inda ya musulmi ne kawai inda ya musulmi ne baka shiga wuta to kagan shi kuma manzana sallar sallar ya mara labari a ƙur'ani ma haka cewa akwai laifukan da in mutum ya suna iya kai shi zuwa da wuta haka ne yanzu misali man katala mu'minan fa jaza'uhu muta'ammidan fa jaza'uhu jahannama Allah ne fada ya ce wanda ya kashe mummuni ko da gangan ɗan mutane kawai haka nan mutum ka kashe shi bai ma komi ba da gangan kawai kashe mutum Allah ce ɗan mutane haka nan a cikin akan wanda an sami ikhtilafi wasu suka ce an kashe ga wutan ma khalidan fiya da wama za ka yi a ciki tabbas kashe mutum babban laifi ne cikin manyan laifuka kashe mutum kaba'ira ce wadda manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa la zawalu dunya ahwanu ala Allah bi qatl mu'min duniya ta gushe gabaki din ta dare ta kone ta ruguje yayi sauki a wajen Allah da kashe mu'mini guda yace kai ka'aba kaga ka'aba ko a yanzu misali in mutum yaje kaje an ce mutum ya zo rushe ka'aba ai ka san abin da ya taro ko abu hatar da ya tarka ya faru da shi fa arsala alaihim tsairan ababi ko tarmihin bi hijaratin fa ja'alahum ka asfin ma'kul to manzo Allah sallallahu alaihi ya ce duk darajar ta ba ta kai darajar ran mummuni guda ɗaya ba duk darajar Ka'aba ba ta kai darajar ran mummuni guda ɗaya ba mummuni guda shine Allah ya ce wanda ya kashe mummuni da gangan dan wutan to yanzu kaga wannan a fahimta ta gaskiya ta addini tabbas haka Allah ya faɗa kuma in mutum ya mutu bai tuba ba ya kashe mummuni wuta zara amma ne bakka kauce mini gafara ta Allah saboda Allah ya riga ya faɗa ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah bai gafara in an shirka amma yana gafarta ma wani laifi daban ba shirka ba shi kuma kashe mutum ne ne wani laifi ne daban ba shirka bane ba kenan kaga idan mutum ya mutu yana shirka eh yana shirka shi dan wuta ne kai idan mutum ya kashe mutum kuma ya mutu bai tuba ba wannan in Allah ga dama na iya yi kai imani da haka saboda Allah ya riga ya faɗa kuma abin da zai ƙara tabbatar maka da haka idan mutum ya tuba kuma Allah zai gafarta mashi tun a nan duniya innal wallabina la yad'una ma Allahi ilahan akhar ko wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi wala yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adhabu yawm al-qiyamati wa yakhludu fihi muhana illa man taba kaga Allah ya ce wallabina la yad'una ma Allahi ilahan akhar wanda bisa ga Allah da wani wala ya turu nafsar lati haram Allah illa bil haq ba sa kashe rai sai da haƙƙi wala ya zunun ba sa yin zina wa man yaf'al zalika yalqa atama wanda yake aikata irin wannan layin zai gamu da azaba sai Allah ce illa man taba amma sai wanda ya tuba kahin da ma yake yuda aflahu al azabu yawm al qiyamah qiyamati ko wa yakhrudu fihi muhana Allah zai lullumka musu azaba na tashin kiyama kuma zai dawwama a ciki amma sai da karshe zai ce illa man taba sai wanda ya tuba wa amana yayi imani wa amila amalan salihah yayi aiki aiki na gari fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat sunan da Allah yake sauya musu ayyukan nasu ma daga na banza su koma na kirki wa kana Allahu ghafurur rahima wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba to haka ke da kai hanyoyi daban-daban akwai wanda su kuma ɗan ƙadariya ne ba ƙadiriya ba ƙadariya ita ma wata firka ce ta bid'a akwai mu'tazila akwai jahamiyya ba ga sanin ba yanzu ka duba akwai wasu ɗan ahmadiyya duka ga sanin ɗan shi amma an kaje akwai ifna ashariya akwai ismailiyya akwai akwai rafida a shi amma suwaye rafida wanda su a wurinsu annabtan ma ali ya kamata a ce an ba ba manzana sallallahu alaihi wasallam sura kace marafida shi akala kala ce akwai wanda aikin su su rigimar su wai bisu yarda ba da shugabancin abubakar da umar da uthman shi ne kawai rigimar su ai ali ya kamata ya zama shugaba bayan manzana sallallahu alaihi wasallam yanzu kawai misali kawai yanzu ka buɗe wata ƙungiya ka ce ko mu kungiyanmu ba mu yarda ba zori ya zama shugaba a lokacin da ya zama shugaba wane ne wanda suke rigima da shi jibbako? jibbakari mu jibbakari mara gani shi ya dacewa ka koma ka yi kungiya kawai ka yi ta kira akan ta kana ta rigima akan zori da jibbakari akwai lahiya a wannan mutum eh hawa ma to an ji medosi za a yi shi ya zama shugaban wannan yin a sabke shi tariyar ba za a ce ba a yi ba to abu ya riga ya faru tun da shekara 1400 kai ka zo yanzu ka ringa rigima a kai kaci kai baka yarda ba abubakar ya zama shugaba umar ya zama shugaba usman ya zama shugaba kai ali ne kawai shugaba tilka ummatun kan khalat laha ma kasabat وعليها ما اكتسبت ولكم ما كسبتم او دعنا wannan al'umma ce ta riga ta tayi lahama kasabat abinda tayi yana wurin ta kai ni naka a ciki kai yanzu ka yi niyyar daukan zini a saraka ke to kai yanzu kazo kana ji Abubakar kai da kanka ka san sare sai Allah fudda min haƙƙin shi kuma haƙƙi mai tsanani saboda Abubakar ka ji ba kaso idan kana zana sahabbai limami shine Abubakar Siddiq umar zai zo uthman zai zo kai su ne abin zagi a wajenka Allah kuma yana cewa man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi kowa min sharri hasin idza hasada ne kai in ka karanta illa tansuruhu faqad nasarahu Allah in ka zo fasarawa ka ce ib yaqulu li sahibihi la ta'zan in ka zo fasara dole ka ce Abubakar eh saboda babu littafin tafsirin da ya kawo nan ba Abubakar ne kowa abubakar ya ce ibi ya ƙuli sahibi allah tabbatar mai da abu taggata shi cewa shi abokin mazala sallallahu alaihi shi sahabin mazala sallallahu alaihi wa gare ka wanda ya samu irin wannan daraja to mu aqida ingantacciya ta ahlus sunna wal jama'a ita ce sahabbai gabaki ɗayan su suna da fadala suna da daraja kuma sun wuce zagi kuma mai zagin su ba musulmin kirki ba ne ba fasiki ne ko wani sahabi a ciki ko wanda misali manzara sun kayan manzara sallallahu alaihi yayi ana rubuta cikin sahabbai saboda ca aka yi a tarifin sahabi kamar da zuwa a cikin nuzhatun nazar yake cewa nukhbatul fikr yake cewa mallakiyan nabi sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi wa mata ala dalika wannan shi ake cewa sahabi wanda ya gamu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi imani da shi kuma ya mutu da imani wannan shi ake cewa sahabi to mu dukkanin sahabbai daraja gare su mutunci gare su kuma fadala gare su akan kowa kuma su ne waliyai na farko su ne abokan manzala sallallahu alaihi wasallam su suka taya shi yaki su aka fara kira da ya ayyuhal ladina amanu kahin kai su ne arma a wajen su suka arma a wajen shi ya saya a wajen su suka saya a wajen shi su ne idan ya ce ghairil magdubi alaihim waladdalin su suke fara amsa su ce amin tare suke zuwa yaki su ne suke tarban mashi in zai samu matsala sallallahu alaihi wasallam su ce su sun ji sun gani su su mutu annabi ya rayu sabon matsala sallallahu alaihi wasallam kenan to wa'annan sun mutu zaki su ne a qur'ani Allah ya ce laqad radiyallahu anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta shajara Allah ya yarda da su su ne Allah yake bada labari ya ce wasabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها سوني الله يتي إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة الله يأتي بكي كالد سوء سبو دسنا لقدان الجنة الله بيسي أوجنسو يا سيرايكا سكما يا سيجوكي سوء yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna suna yaki saboda Allah su kashe wata ran a kashe su wa'adan alayhi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an alqawli ne Allah musa a cikin at-taura da injila da al-qur'ani wa man awfa bi ahdihi min Allah wa yadi wa yatika alqawli kama Allah yace wa zalika huwal fawzul azim sune Allah ke yawan sai ke cewa at-taibun masu tuba al-abidun السائحون الراجعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله wannan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi sune Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa alamu anna fikum rasulullah law yuqikum fi kathirin min al-amri la'anittum walakin Allah habbaba ilaykum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum su ne Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa Muhammadur Rasulullah walladina ma'ahu ashiddahu 'alal kuffari ruhama suwaye ma'ahu kin walladina ma'ahu sahabban na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam walladina ma'ahu ashiddahu 'alal kuffar ruhama bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya su bayan Allah nan sun so shi tare suka yi komi to akwai wanda su aikinsu kenan su zage shi su zage su bayan Allah suna kwance ko wani lada na iske su tana wasu ɗin ko da tunda mu aƙidan ba a masu mai bane ba suna kurakurai kuma wasu sun yi an gane amma idan ka ɗauko kurakuransu ka ɗauko daidansu sai ka gani kamar me za a ci ya za a yi ka ga kurakuransu idan ka ɗauko daidansu ka gama kai mazara su sanar cewa ya ta subu ashabi kada ku zagi sahabai na wannan hukun san da waƙi magana ce ake da wani wanda ya musulmi tafa daga baci shi ma sahabin ne ya samu matsala da wani babbar daga cikin sahabbai a wata ruwa suke cewa tsakanin khalid bin walid ne da abdurrahman bin auf ai musa khalid bin walid lokacin kan ya musulunta sosai ya ba musulmai wahala ko kuma da ya musulunta kuma ya rama abin da yi to shi ne suka samu matsala da abdurrahman bin abu abdurrahman bin abu yana daga cikin asabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wanda suka fara musulunta abdurrahman bin abu mahaifiyar shi abike mahaifiyar manzo Allah sallallahu alaihi kai mahaifiyar abdurrahman bin abu tana nan aka ayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo duniya su ne a tsaye akan mahaifiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abdurrahman bin abu shine suka samu tsara da Khalid bin Walid mazara su zalaga ce la ta sufu ashabi kada ku kuskura kada ku kuskura ku ringa taba musu haƙi kada kuskura ku zanga zagin sahabbai na ya ce kai inda ɗayan ku zai ɗauki dutsen uhudu na zinariya ya ɗauka ya ba da sadaka ya ce bai kai mudu guda da sahabina zai ɗauka ba na hatsi ko na alkama ya bada daraja a wajen Allah kai ka ɗauki dutse guda ka bada na zinariya bai kai ma wanda sahabi zai bada mudu guda wannan zaka zo ka zamana ka ringa lazimi kana zagin su kai shine lazimin ka aikin su kenan to manzo Allah sallallahu ya gargade ya ce al'umma za ta rabu gida 73 abinda nake gargada ku da shi duka yan mutane ita ce a aljanna wacce ce ita sai ce ma ana alaihi yawma wa ashabi ita ce wadda ni nake kai a yau da ni da sahabbaina ya zaka gane wadda manzo Allah sallallahu yake kai a yau shi da sahabban shi hanya ɗaya ce aya suka karanta nemi fasarar ta ya sahabbai suka fasara ta ya suka yi aiki da ita ina hata an gani hadisi ne ya sahabbai suke aiki da hadisin shi kenan ka huta kana da hujja rikakka akan cewa kana tahiya akan doran abinda alkur'ani ya zo kuma sunna ta mazara sunna mazara sallam ta zo da shi kana da hujja cikakka amma idan ka shiga kamaka ka shiga mahulke-mahulke ka shiga tunanin-tunanin na wani ka shiga wani ra'ayi na wani ko filo ta wani irin falasifan nan masu falsafa ashabul kalam to lokacin nan ka kama ya ɓace yake ko ya zuwa muna hata Allah tabbatar da mu a saman kan hanyar gaskiya sai mu yawaita addu'a da manzo sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu Allahumma ya mutabbital qulub thabbit qulubana ala dinik Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atika wannan sahabbai suna yawan yin wannan addu'a tunda manzon sallallahu alaihi wasallam ya koyar su Allah ka tabbatar da mu a saman kan hanya ta gaskiya a saman kan addinin ka na gaskiya ya Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon guje mata wannan tace addu'a da musulmi ya kamata kullum ya ringa kokari yana yi ya ringa yawan yawaita Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait guguwa ke da kwai kaya guda ta mutane ta ra'ayyuka kala-kala sai ka yi wata guguwa ta tare da kai ba gera ba ba ka je ka shiga cikin wani addini daban wanda ba na Allah da manzon shi ba shi kuma ya riga ya faɗa ya ce ba mai sha duk sauran yan mutane sai wanda yake saman kan abin da nake kai ni da sahabbai na abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah